ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin kaddara wasu da ganin damarsu da amincewarsa da tsawon rayuka mu kuma ba mu dama halartawa wannan masallaci mai albarka na stm da ke karce madina b a birnin niamey jamhuriyar niger don gabatar da karatu na kitabu tawhidi da muke gabatar suwa duka ranar landi idan allah ya rai ya ba mu iko wanda yawan nan landi ta yau ta dace da sha ɗaya ne ga wata na goma watan shawwal kenan hijiri a nabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 30 dare ne ga watan maris miladiya shekara 2026 darasi na nawa na eh sha ɗaya ko ina na mutu kwana masa'il to mun yi karatu babul sauki min shirki babin da ke bada tsoro game da mutum ya abu kafin shirka domin kan karshen babin yau za mu tashi masailin da ke cikinsa kuma wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya kuma da aka ce shahi na sha hudu ko shahi na goma shago wannan ba su gani ba ya tafi misali a cikin wannan babu akwai matsaloli kuma haka al'ula ta farko alkhawfu min ash-shirk wato an tsoratar da mu daga yin shirka saboda mi Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya tsoratar da mu ya ce bai gafarta da hada shi da mataki tunda nan duniya ya hada mu dan haka bai ya ka zo mu Allah lahira da jahilci na shirka duwar aiki da kai to Allah na iya gawarta ma shi amma ban da shirka ba a zuwa da jahilcin muna gani aka ce ai ba sani bane kai a bai asa'i asani na biyu annar riya'a min shirki kuma yin riya kai abu dan neman ayaba kayaba ko dan ka birgi ko dan kai suna ko wani abu yana daga cikin shirka muna gane kenan dan duk abin da za ka yi dole ne ka roƙi Allah ya sa ka yi abin da dan neman yarda Allah in abin da ake ji ne ka yi shi dan ajiya dan neman yarda Allah in abin da ake gani ne ka yi shi dan a gani dan neman yarda Allah mun gane na jiyawa shine ake ce ma as-sum'a abin da jiza ka sa abin da ake gani da ido shi na ce ma ariya kana gane kana ko to lalle da tana cikin shiga to inda aka samu takon saƙa shi ne to ita ita ma in ta shiga cikin aiki kamar yadda ita shirka ta shiga cikin aiki tana ɓata aikin duka ya tashi zero to har ya haka Allah to shi ne malamai suka yi saɓani wasu ka ce tun da Allah ta yi bai gafarta ga ai bai shirka kenan koriya ka yi tun da ita ma shirka ce ta lalata aiki gaba wasu kuma ce a ita riya ba ta ɓata aiki a ce ya tashi zero kamar yanzu misali ka taɓa zuwa aikin haji a ce yanzu don kayan riya to wannan aikin hajjin naka yanzu sai ka sake wani suka ta aitar riya ba ta haka amma dai ita ma ƙaramin shirka ta yi ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin kiyama zai ta ka zo wanda ka yi don shi shi biya shi Allah zai biya ka izhabu ila man kuntum tara'una hal tajiduna indahum jaza sai ce ta zo wanda ka yi don shi ya ba don ka birge shi ka gani in zai saka kama lahira ta kuga lahira ba mai ba da sakamako in ba Allah yanan dai ko ita ka yi to dai karshen ta dai mutum shi asara ita ma babu sauki cikin ciki tunda in ba Allah babu da zai saka maka lahira yanan kuma wallahi bakin gaba ta ta karshe da kake tsere shi dan kenan kai abu don Allah ita ce gaba ta karshe wadda ta rage maka ka tsere mashi da inda duk baka tsere mashi da nan ba duk inda ka kada ba ka tsere mashi da tunda da yayin rantsuwa yace sai ya halaka ya annabi adam fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in yace ina rantsuwa da karhin kai Allah sai na halakar da su gaba da sai ce illa ibadaka min hul mukhlas sai dai bayan ka masu tsarkake ibada ta ya in dai ba da Allah za ka yi ba to wallahi kana shan farfashi ita ta hayar ta rage maka ka tsere mishi da ka tsere mai tana to shikenan Allah ba mu iko mu tsere mishi na'am asalita mas'ala ta uku annahu min ash-shirk al-asghar sai ita riya tana daga cikin karamar shirka ba ba shirka ba kenan arabi'a mas'ala ta hudu annahu ashrafu ma ya kafu minhu ala salihina shine mafi tsoron abin da ake ji tsoro ga mutanen kwarai ita ne karamar shirka aka ganin ba komai ba saboda manzo Allah ya ce akhafu ma akhafu ala ummati arriya yace musabai yace mafi abin da nake ji tsoron al'umma ta shine riya sai sabai suka ce wa riya eh akhafu ma akhafu ashirkul asghar karamar shirka sai sabai suka ce me karamar shirka sai manzo Allah ya ce arriya yadda karamar shirka a cikin ina ji ma mutane na tsoronta saboda a lokacin ya san sahabban shi yanzu suka sun ɗauki ilimi bayyuwa sai su bauta mana Allah ko su bauta ma rana ko wani abu amma ka yi abu don ka nemi suna ko ka birgi ko ka nemi abu ko wani abu to wannan mafage na ce ɗaya ke ne na sa'a sai wanda Allah kare saboda ya san sahabbai sun koshi da tauhidi magana su bauta wani Allah ya bi bacin kafin taso to amma karamar ne karamar ne shi yasa wani Allah mafi tsoro abin da ke tsoro ma lokacin kenan yace al-khamisa wato mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar kasancewa da wutar aljanna suna kusa da mutum kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato an-naru aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi sace wan naru kadhalik al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi sace wan naru kadhalik yace aljanna kusa yadda hancin takalmanta ko madaukin takalmanta sai ce wata ma kan haka kuma haka ke wani wanda yake za kai kaɗai ya kai ta aljanna kuma haka wanda yake za kai kaɗai kuma shi kai mutum wata don haka sai a shiga tsaka tsantsan bayanar khawfiwar raja'i kana roƙon Allah kana neman tsari kana roƙon Allah kana neman tsari haka samu ne ka mutu da imani to da ka mutu da imani shi kenan magana ta ƙare asabi'a السادسة مسألة تشرع الجمع بين قربهما في حديث واحد كما أهكاو تيوا إتوتا دا الجنة سنة كسر متون cikin hadisi guda na kawzan da ta aljannatu aqrabu ila shirakin ahlikum sai ce wan nar kadal kaga hadisi guda yayi magana kenan kowanne kusa da kitab da kai asabi'a mas'ala ta bakwai annahu min al نعم أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة للين دو وندي حدو الله بي حدا شي da matari ba to Allah ya dauka maka yana alƙawari zai shiga da shi aljanna wannan Allah wajabta maka ne ba mun ko wajabta maka duk wanda hadu da Allah bai mai matari ba Allah ya tafi ya shiga da shi aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an kuma duk wanda ya hadu da Allah yana mai shirka kaga aka shi shay'an littaqalil aka shi shay'an komi karamcin shirka inda ya haɗu da Allah yana mai ita da khalar na da sai Allah shiga da shi yasa kenan shirka babu wa komi karanta ta kenan kaga na shirkar asibar ta shiga tunda sai a komi karanta ta a ga yamma ta shiga ta eh walau eh eh duk duk eh dan gona guda duk shirka ce eh walau kana min a'badin nas ko da ku shi ya fi kowa bauta Allah ga mutane inda ya haɗu da Allah na mai shirka sai Allah ya sashi saboda shirka tana ba ta ibada ta yanzu shi ne matsalarta shi duk wani aiki da za ka yi na sabo sai ya zan ga saɓon ga zunubin saɓon ga ladarka ta ibada misali kai ne ka yi sallah sai ka ta kai zina to ga ladarka ta sallah ga ladarka ta zina eh? ga zunubin ga zunubin ta zina kai ne kai azumi sai ka zo kai kisan kai to ga ladarka ta azumi ga zurbe ka na kisan kai da ka kashe wani kenan in ka yi sabo ga zurbe shi in ka aiki lada ga ladar aiki sabon bai isa ya bata ladar ba to amma in shirka in kai yi ta to ita ta bata aikin ladar ya lalace ya tashi daga aiki sannan bayan ta bata shi ta hidda ka daga zama kai musulmi kai kan kanka koma kare ne kayan ridda faɗar shirka ne kai kanka yanzu ka koma kahiri ka haika musulunci yanzu sai ka sake kalmar shahada kuma duk ibadar da kai in ka yi shekara ɗari kana sallah to su taro shi in ka tafi aiki hajji ya roshi in ka shekara nawa kana azumi ya roshi duk wata ibada da ka taɓa yi ta roshi yanzu sabuwa na za a koma kuntar ya koma zai roshi yawa kamar bai kamar bai taɓa da musulunci to shi na shi na yana kenan ga tsohon ku fahimta shi ne mace mako su malamai suka ce wannan ya da shirkul akabar suka ce har rabuta shi tun da yanzu nan kaga hadisi ta yayi duk wanda ya haɗu da Allah yana shirka komai karancin ta sai Allah shirar da shi komai karancin ta akwai shirkul asgar karama ce shi yasa ni ce muku gabar da ta rage ma mutunci kuku ce mashi da ita ce kawai da zama za ka yi abdan Allah ka samu ikhlasi ne duk in ba shi ka samu wallahi baka tsere ba tunda kun ga ce dan haka yace da ya roƙa ta fa bi izzatika la uyanahum ajma'in ina rantsa da ƙarfin ka ya Allah sai na halakar da yayan annabi Adam duka gaba ɗaya tace illa ibadak illa ibadaka minhu al-mukhlas sai dai bayan ka masu idan kana ga su sun ka hita duk wanda ba su ba hita cikin tarkashi eh kenan dai abin da ya kamata ka nemi tsari da karamar ita babban ba a ma magana ta karamar dai ma ka nemi tsari Allah kare karamar ma ka kai eh wannan shine zaman lafiya mace muna gane kenan ko sai malai yace al-thamina mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima matsala mai girma su'alul khalil lahu wa banihi shine tambayar badadayan Allah biyayyi ga Allah wa banihi kuma yin tambaye ma Allah ƴaƴan shi eh wiqayatu ibadatul asnam cewa Allah kare shi daga bauta shi abin ga kuma ka wa qala ibrahim rabbi rabbi rabbi ja'al hadha albalada aminan sai ce wa bani wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam annabi rabbi ya wannan addu'a shugaban tauhidi wanda ta shugaban tauhidi annabi ibrahim shi yake roƙon Allah ya kubutar da shi daga bauta daga yin shirka ba shi ba hada dan shi rabbi ja'al hadha albalad amina yace Allah sai wannan gari na makka amintacce wa junubni ka tseratar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnama kada bauta mu kuma haka ne shugaban tauhidi yana wa to bare kai gare ka ko ni ko ashe mu mai tantanta mu nemi tsari daga kan mu shirka sai ibada sannan kuma da ya nuna maka a shi ƴaƴan kana neman musu tsari Allah ya kare su daga bauta wani Allah dan ga annabi Ibrahim yana neman mai ƴaƴan kago baniya yace ƴaƴa na ƴan kanana baniya ƴan kanana yana neman musu tsari kar su su hada Allah da mutane ina ƴaƴan ka maka ne shi yasa aka ta abinda an kai so ka koya ma ƴaƴan kalma ta farko da aka so ka fara koya ma ƴaƴan ka shine kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan yaron ka da ita zai zaka fara koya mai magana eh da wadda ita zai fara iya magana ana gane kina ko hattasi'a mas'ala ta tara mene ne rubuta eh o daura magana shi da yayi da mafi yawan mutane da yace ci annabi ibrahima da yace rabbi ta'ala hadal barada amina wajlubni وبني أن نعبد الأصنام سيتي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس yace su kuma kan su fatar da yaran su da ran mutane da suna bauta mu kuma in kan lura duniya masu bauta wani Allah sun yawa ko ba tun da maye maye kasashe irin su India irin su China irin su Russia da sauransu duk wasu alloli aka bauta ma daga masu bauta mota sai masu bauta ma shanu sai masu bauta kuma kuma ka da sauransu ba suna eh da rana da wata ko ka gani kenan wannan abu sun fatar da bayyan mutane shi ne ce rabbi inna hunna adlalna kathiran minan nas lalle wa inna abuwan da ake bauta wani ba Allah ba sun batar da kafiya daga cikin mutane yan kadan nake bauta ma Allah al'ashira mas'ala ta goma fi tafsiru la ilaha illallah a cikin wannan mun fahimci fasara la ilaha illallah shine akan ita Allah da bauta kama zakarahu al-bukhari ko da al-imam bukhari ya fada al-hadiya ashira mas'ala ta goma sha dai fadilatu man salima min ash-shirk halallan wanda ya kubuta daga shirka domin manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya zo ma Allah bai mai shirka ba Allah ya mai alƙawarin sai ya shigar da shi aljanna idan ya duk wanda ya kubuta daga shirka ta aljanna